الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا يقول المجاز أن سبحانه وتعالى يقال هذا الأمر من المسجد المسجد الإمام biyu ga watan Zulqa'da shekara ta dubu da dubu da talatin da shida ta hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine sha bakwai ga watan takwas a shekara ta dubu da goma sha biyar ta lissafin da Madina ci gaba da karatun na littafin da dubu da tauhid al-mutum kamar da al رحمه الله تعالى كان ذلك درس من أربعين بالجوع ثم أيضا أكثر موضوع في الليل الذي وجدنا درس من وأكثرها اللي تعطيه تعطان طريقة متعلمة لأن ندع اللي تعطيه إبادة أنا يمكن الإجتماع ليس من منين الأنفانيين ma'angarin ƙungiyoyi na musulunci a kan wannan lamari iya mana ya kawo mana ni magana a kan ƙungiya ta farko shi ne ƙungiya bariya wanda a babin kaddara ra'ayin shi ne ɗan adam ba da wani aiki ba da takafi duk abin da ya aika dama aka ga yayi to Allah ne don haka Allah shi ne zai kama shi ne duk abin da ya haka suka ba da izini duk ne sako ma ba shi da shi kawai komai ne shi ne saboda wannan makarantar su a wurin su a kan wannan su zan yi mana kyala a takaice ba tare da zurfa ko magana ba a wurin su a karkashin wannan fahimta su suka ce dangane da wannan matsalar ibada ba wata hikima ana yin ibada ne kawai saboda Allah ya ce da bai sai a yi bada ba za ta zama kuma ba zancen a kalli ibada tana da kyau ko ba ta da kyau ana yin kawai saboda a dace da mashi'ar Allah Allah yana so a yi ya ce a yi kawai da ba dan akwai hikima ba ba dan ana yi don lada ba ba dan ana yi kuma dan da ba ba da ba ta da wani amfani da za ta wata Allah kawai dai ana yi ne domin Allah ce wannan mummunan mummunar fahimtar da suke aqidar al-shari'a ita kuma aka gina akan mazhabar jabariyya jabariyya duk kun sani mun sha magana nan sai sun jabru daga jabru shi gyara da tilastawa tilasta shi ya koma yadda ake so suna cewa dan adam tilasta shi ake a kan shi sai sa ake kira shi wannan jabu a kungiya ta biyu su ne muka fara a kan su makon da ya gabata ko su ne a cikin kristani wanda ya zama kashi duk mun fara magana a kan aƙida su dangane da kaddar fa'idar dama fatan wannan aƙida su dangane da kaddara shine saboda wannan abin da muke magana a kai ibada tana da amfani ko ba ku mene ne hikima a aikin ba ne hikima a aikin Allah yana da alaka ne da kullum su da ra'ayin da ake da kasu da suka a babu kaddara za ka idan ba ka fahimci ra'ayin ka babu kaddara ba wani kuma ba za ka fahimci shi yadda ya kamata su ɗan kadariya ana kiran su kadariya ne ba wajen sun tabbatar da kaddara ana kiran su kadariya saboda sun kayyade kaddara su ba su yi da kaddara ba sun ce ba zancen wata maganar Allah ya san wani abu ko ya rubuta ko ya halitta ko ya yi ko ya ga dama kawai dan adam in ka ga aiki ko dan adam sun yi aiki ya aiki ya halitta aiki ya aiki Allah ne Allah bai halitta wannan aiki su kuma sun faɗi wannan ne a babu kaddara domin su tabbatar wa Allah adalci amma bai tabbatar masa adalci suka tabbatar masa jahilci suka tabbatar masa rashin iko a cikin sarautar cewa akwai wani mai halitta tare da shi a cikin halitta wani mai halitta shi ne dan adam shi dan adam shi ne sallah to ba ruwan Allah shi Allah bai halitta wannan sallar ba dan adam ne halitta sallar kuma kun ga Allah ba ya ga mana kafari haka ko alƙur'ani ko wallahu khalaqakum wa ma ta'malun duka wannan aya a cikin suratul saffat Allah subhanahu wa ta'ala yana magana akan gumaka ne da masu bautar su suka kirkire su suka sassaƙe su ma ɗan fito na aida ma yake ko ajin da su sai dai wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah shine wanda ya halicce ku da ku da abin da kuke a aikata to akwai maganganun malamai dangane da wannan dama ta amaluna ana maganar ne malamin kimiyya a tattaunawa ta akan wannan matsala yana cewa kauli sahihi akan wannan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun وما تعملون من انا مجانا لي اكرم انا مجانا لي اكرم واتو abin da su kuma wato wato masu dokar kuma kan suke yi na aikin kirkira da sassaƙar kuma ma'ana Allah ne a dace ku da ku da kuma kan nan wani shi fassara da malamai suka ce gidin da ta cikin dai amma duk da su su ne bayan ya faɗi wani sai ke cewa amma kada yin ya fahimci ba ka nufin kuma aikin bayin ma ya ce su wani domin idan Allah mutu ya tabbatar da cewa Allah shi ya halicce ku da kuma kan da kuka so saka to ai sassan su da cewa wa ma ta amalu ma din nan mausula ai wallahu khalaqakum wal ladina ta'malunakum shi ne ma'anar to duk da haka in ma an fassara ta da wannan yake aikin da Allah shi ya halitta su da abin da suke aikatawa na wannan gumaka to ai hadda ta'alifin cikin sassaƙin nan domin da aka cikin ƙoshi ai sai da aka yi masa kai ko aka yi masa hannaye ga gaggabe su ga kafafu aka yi aka ruga idanu aka yi kofar hanci da sauransu wannan ai aiki to ko da ana nufin gumakan ne a wannan ayar to dai aikin bayan ya ce don haka za a amfani da wannan aya a kan cewa Allah shi ya halitta mu kuma shi ya halitta ayyukan za ka duk abin da bawa ya aikata ba dama mutum bawan shi ya halitta aikin a'a shi dai ya aikata aiki saboda Allah ya ba shi karfin yi da Allah bai ba shi karfin ba ba zai iya don haka in muka tashi zancen wa ya halitta aikin bawa wala mutum Allah duka al'imamu bukari har yi rubuta littafi da wannan unwani sunansa sunansa khalqu af'ali ibadi a ciki abin da ke cikin ma shi ne rashi da mai da martani ga su yan mutazila akan wannan aqida din ya tabbatar da dalilai na qur'ani da hadisai da kuma maganganun wato sahabbai da tabi'ai akan cewa lalle dan adam aikin da yake aikatawa ko da shi ya aikata to Allah ne ya aikata babu wani ma'anani wanda Allah su halitta su kuma abin da suke faɗi a babin kaddara nan ne na san mun wannan amma da nan da gawa da gani su ƙara a ƙara fahimta kuma kar a samu wani abin da suke cewa na korewa Allah zani to Allah ba zani ba ne ya zai azabtar da mu a kan aikin ya ya san zamu na ga mana sai su kura da cikin wannan tunanin shi ne sun ɗauka cewa ma'anar ganin dama shi ne ba da shi yauwa ganin dama da ban ba da izini Allah zai ga damar abu ya auku amma kuma bai ba da izini ba ya halitta mutane wasu musulmi wasu kafirai ba dai yana son kafiri amma ganin damar sa ne da ba amma kuma ba tilasta musu a kai ba an ba su zaɓi su zaɓa sai su suka zaɓi kafiri da su zaɓi musulmi ko da ke nan wanda ko ya zaɓi abin da ba ne ba sai Allah yana da haƙƙin ya azurta babu zancen zalimi Allah ta kuma kai wani kuma sannan ko ne muka je muka dawo muka dawo maganar kalko a alin ibadi ne ko a suratul takwir Allah ta ce ya wa ma tashauna illa an yasha Allah rabbul alamin kaga anan malamin ta ce akwai wani da dukkan dokokin sa rashi da yake bari rashi da yake da yake ina rashin sanin jabariya ce su ai kuka da kuwa da jabariya masu cewa dan adam ba shi da kada mu kawai su iya sai kamar da ake gaji fitta take kada za ka iya yin mutum ba su kun gane wannan haka ne to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin fatin da yake wa ma tasha'una ai akwai ibadin mashi'a ga dan adam ba za ku ga damar yin wani abu ba sai fa sai Allah ya ga dama a shi ke nan kuna da dama ko ku fahimtar to wannan kuna da dama ku wani abu da rabi ne gawa yake ba ne cewa a cikin adam yana da ganin dama domin sai da duniya kun nare wa dan adam ganin dama ba su da iko akan kwamfas da ta kafu sai da aka iya fito aka kasa wannan ayar ai farkon ta kare da ko to gefen da nabi illa an yasha Allahu rabbul alamin shi kuma ya kai da yan kadariya wadanda suke cewa dan adam shi ne halitta aikin ba ruwan Allah ba hannun Allah shi ba ganin daman Allah ai kun gane wannan kun ga Qur'ani ba za ka fada ko waɗannan to waɗannan da suka faɗi wannan ra'ayi sai aka zo aka tambaye to wai ibadar da bayan su akwai hikima a yin ibadar nan ko ba to shi ko yau ma na sai iya mana menene ra'ayin sa sai mu koma musa yau mu tsaya kan cikin lafin da Allah ya gama kusa sa inda kare bayani sai mu ci kuma ya dan gama yace akwai kusan alqadariyya bil bukhari shi ne kan qadariyya masu kore kansa الذين يثبتون ولم تثبتت نوعا ولنوع من الحكمة والتعليم لحكمة تقوم بيان السبب لأيك لألا سبحانه وتعالى أما ولا لا يكون بالرب ولا يكون إليه وتحكمة تولى التعليم بعدين ألا يكون ألا يلا ينقل الحكمة أما دون المبلغ kun fahimci abu ba dan za a siffanta Allah cewa shi ne hikima ga su a gosu yana da kyau ku yi hakuri ne ku ƙara fahimtar waɗannan mutanen mu ɗan leƙa babu sunayen Allah da ke a gurin waɗannan mutane ɗan wani kabilawa suna cewa sun yadda Allah yana da sunaye amma sunayen nan ba a ɗaukar su ko fi da cikin لا تكرر الامر سنة من ان تجاء القران والله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر دون لا تكرر هل هو عزيز العزيز الحكيم وتقول العزيز الحكيم مما لا العزيز مبوع هو وأولوس لا تقول ألا يكون مبوعين سنة مبوعين أما ba za a siffan da shi cewa yana da buwaya sunan ne kawai babu ma'ana a sunan kun gano ne sun nuna shi kamar yadda sunan ɗan adam yake ga ɗan adam an ga wannan na kawai lokaci yanzu sunayen mu ne yawwa da tanko da garba ko da dallaci ba saboda wata ma'ana ce a sunan ba aka sa yanzu suka tambaye su ne mai ma'anar garba bai sani kawai sunan sa zai ko amma Allah subhanahu wataala sunayen sa duk da take to akwai ma'ana in ya ce sunan sa alhakimu to ma'ana mai ma'anar alhakimu mai hikima a yana da hikima to hikimar sai a ɗauko hikimar nan sai a ce sifa ce a kun zai zaka ba kuwa ga suna ga kuma sifa to su mutum ya suka ce a ba za a fita sai dai a ce hakimun bila hikmati alimun bila ilmi sami'un bila sanni basirun bila basar wani ita ce da mutum ya ake kun taba jin wannan wannan kuma babban kuskure duk abin da Allah ya gaya ma kansa na idan yanzu mai fa'idar idan ya tafi kana wata magana yanzu misali Allah kuma Allah na cewa إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به بإذنه إن الله كان سميعا بصيرا ألا أنا أمركم أمانة هو كما قيل كما أن كل كل تكان متنيت كل كل عدل ألا ما جلد أبو دين هو أبو للي ألا ميدين kuma ya gaya mana cewa mu yi adalci a gobe ko mu ba da amana a ƙarshen ayar da yake shi ne shi ne ke gani ma'ana in mun faɗa mai amana mu mu bayar ba ko ta ba take ko ta hannu yana ji kuma sannan basirin yana ji a ce sai mu ji tsoron sa tunda yana ji yana gani in muka yi ba daidai ba yana ji to a gurin mutum lawa wanda za ka fassara wannan ayar sai ita ce sunan asiribu kawai suna ne kamar da sunan mutum haka yake ba dan yana da wata ma'ana a kun gani tare da sunan wannan to karkashin haka yanzu ko wani tabu da suka ce Allah subhanahu wa ta'ala da aikin da yayi da hikima kun gani da hikima amma hikimar nan ba ta fassara hikimar ma'anarta tana komawa da zuwa bawa maslahar bawa yake kallo kawai sai abin da bawa zai amfana zai yi sai abin da bawa zai amfana ba zai yi kun gane nan gudu shi ne yake da alaƙa da darasi sun ce ayyukan Allah ba ka cewa akwai hikima domin Allah ba zai ce abin da yana da hikima aikin Allah dole akwai hikima amma kuma hikimar nan ba sifa ba ce kun gane wani mutum kawai kun gane cewa mai hikima amma ba zai fi kwanci da hikima kar ka kare bayyana sukofin Allah ka ce da cikin sukofin Allah akwai alhikima amma dai la ya amalu illa ne wai domin suna cewa ai Allah ba zai halitta mutane ya bar su haka kawai ba dole halittar su ne ya halitta mu ne don wata manufa amma manufar nan san amfanin mu kuma shi yasa za ku suna cewa dole ne Allah ya aikata abin da dan adam zai fa'ida kuna jin wannan dole haka ce cewa ne ko Allah haka ce haka ce ku kawai wajibi ne akan Allah ya kaza wai ya Allah zai aiki bai yi ba su ta kan wahala dole ne ya mutu kaza dole ne ya mutu kaza dole ya mutu kaza wannan shi ne hikimar kawai da ta sa ne abubuwan da yake aikata a ƙarƙashin wannan masu shi'a suka fito da fikirar su ta imamu da ake ce maƙa'ida su da zuwa domin shi'a a babin aƙida mun ta gudawa ne babban da shi ne shi'a a kan tilas a samu imani da jagoranci mutane ita ce wannan ka'ida da take maƙa'ida su da zuwa kun taɓa jin ka'ida su da zuwa ka'ida su da ma'ana wani principle ne suka fito da cewa Allah ya halitta bayi duba an da halittu bayi ba daidai ba ne gare shi in ji ba ne Allah ya nemi ne ne duk dai ba daidai ba ne ga Allah ya bar bayan sa kawai su duka wahala dole ne ya samu musu shugaba shugaban da zai shige da su ya zama wannan shugaban baya da nufi dan su ne da nufi ba su ma ba za su yi da zai su koyi akan wannan ƙa'idar suka ɗauko su shi'a suka aro da daga gurin mutunawa suka sa ta a cikin aljihunsu don haka suka ce tilas ne ƙur'ani ya nuna mana ali radiyallahu ta'ala an shi ne imani in ka karanta ƙur'ani baka samu cewa ali shi ne imani ba to lallai da habbai da suka ce ali amma ba zai yi Allah bai faɗa ba domin in Allah ya bar ƙur'ani bai faɗi wannan abu ba to Allah ya bar mutane babu shugaba wannan kuma zalunci ne Allah ba ya zalunci don haka dole a yi wannan shi ya haifar da akamar da sahabbai ko ya ayoyi saboda an gina wannan abin na hankali don an ce Allah ta tsaye bar mutane sai ya kusa samu su shi ne ma'anar ka'ida ta biyu Allah ne kafasawa ne don me Allah zai bar ku bai taba gambaton babu shugabanni har a ce shugabanni wai su za mu zaɓa ko za a zo sai a ba a zaɓe ba a zaɓen shugaba a ka'idar addini dole Allah ne ke faɗar kwanakin shugaba har da ke kiyama ko ku da wannan nan misali shi ba da kai amma kun bai kuma gana wannan hikima ne abun musallawa duk aikin Allah da hikima amma hikima ba za a siffanta Allah da kun dai gane yana ko ko ya mu dai kan kilita الذين يثبتون نوعا من الكفر والتحليل لا يسوق بالرب ولا يسوق إليه وقال لم يكن النبيمة ميبا وذلك لك أن الله سلم فاتل بك إن جملة لم لا يكون صفة تنوعا نوعا منون منون نكرة نكرة بزيه أبيو ما يتبع النبي ومن الذي اسمه موصول نيكما معرفة ma'arifa ba ta zai wa bayan na kira kun ga karbe ne kalli a dalili sai a yi ma'arifa asalin sifar tana koma ne tun daga nan ma'ana alladina yusbituna nau'an wannan minkin bayaniya ce ta nau'i nau'an min al-hikmati wa ta'lil wanda iri wanda la yasadu da wasu la yasadu kun gane larabci to ku kyale da wanda ba na aure zai ba ba da zai yi ba mu kyale musulmi bai yi cewa hakikar waɗannan mutane sun ce duk aikin Allah akwai hikima akwai sababi shi ne dalili ka fasa mana da aikin sababi yau ma'ana da aikin Allah dole akwai hikima kuma akwai sababi amma kuma hikiman nan ba siffa ce ta Allah ba yayi ne dan kawai amfanin bawa in muka zo aka dan fara kai Allah suka ce bal yarji'u li mahdi maslahati al-makhluq wa manfa'ati wannan hikima da sababin yana koma ne zuwa ga tsantsar maslahar makhluk shi abin da ne wa ubari kuma ba a cikin kuma amfani ma'ana kawai dan amfanin bawa aka halitta aka yi ayyukan nan ma'ana ta tsammaza shi ne abin da ke kira Allah ya yi duniyar nan ne da duk abin da ke da shi dan adam din da aljanna da sauran abubuwa na amfani kawai da dan adam ne ba ya amfani da su amma ba wai saboda wannan dauki wannan dauki ma'ana saboda ai da aliki ne ko to kar mu dauko wannan ya zama sifa ce da Allah cewa ayyukan ka yana suna fitantuwa da cewa ta fice mu kyale ba mu sifa saboda anan ba ta tabbatar Allah ta kun gane nan amma ne sai a ce Allah duk abin da yake yana yin dama din maslaha dan adam bai girma ga dan adam kai ni haka sun zama na duk abin da yake Allah masa kuskure to ya yi idan amfani da wannan ma'ana sun tabbatar da amfani amma ba ɗan adam amma ba sifa ne na Allah wani kuma kuma suna da alaƙoƙi ne da wasu matsalolin idan baka gaba jin ba na ban ji ba yawwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun yawwa cewa suka yi Allah ya ce ban halittu jinsin ɗan adam ba ban halittu jinsin mutum ba sai ya su bauta min in suka bauta min ne zan ba su sakamako don amfani kawai ma'ana idan ba su bauta ba to ba za ba su sakamako ba shi yasa ga ayoyin da mu yi su a wurin su gaba ɗaya aikin da ɗan adam yake yana yin ne don ya samu sakamako ba zancen don ya tsira kuma shi aiki ana ba da shi ne wato kamar yadda farashin sayan abu yake yake da yake ake yi mun yi wa Allah Allah Allah zai biya mu shi ne a wurin ka aka yi ba zancen rahama ba zancen falala kun gano na zancen to mu yi sai ne fa'in da ku to ga shi wannan ma zancen zai fara mana amsa wannan tambayarsa yake fa inda ku su a wurin annan ibada ku saurara wani shi ne wajen darasin namu yake nan gudu ne mai alaƙa da dalilin yasa ake wani tattauna a wurin su annan ibada su suka yi ibadu da bayan su ne shuri'at an shar'anta su ne asmanan dan su zama farashi lima ya nalu hul ibadu ne na sawabi na abin da bawa zai samu na sakamako wanda dini da amsa ni'ima da za a yi masa wa annaha bi manzilati ifakin ajrin ajrahu matsayin su da da dan kwada gore ma zai da ziyarci kawai kun fahimci magana su kar ku ku dauka ba ba ra'ayin da ne kun gani yau ra'ayin ai ba shi da kyau kuma zai kawo mana dalilai da Allah ne nuna cewa ba shi kyau amma su abin da suke faɗa suna ma da kafin duk mutumin da yake kafa harkar aƙida yake gina ta ba daga Qur'ani ya karanto yake Allah ya ce ba hankalin ka ne ya nuna masa cewa to ai kula Allah kaza da kaza da kaza da kaza sai yiwu zai iya kafa hujja dai da wasu ayoyi amma kuma zai manta wasu ayoyin da ba ke ki ɗauka ilima ya ce shi ne da wannan ayar suna wannan shi billah duk da iya ayoyin da suka dace da ra'ayi kuma su ma ba su fahimce su da daidai kamar wannan misalin da zamu yi ba su fahimci ayoyin da yi ba kuma ba su ba su fassara a lalace da da suke gashi amma kun gane wannan fakara da mu gama ne ko cewa ibada an shar'anta ta ne dan da zama kamar farai asma'in dukkan saman da yin kan saman shi ne farai na duk abin da za ka saya in ka je zamu za ka je wani abu aisha ka ce nawa ne wannan nawa ne kana shine kuɗi da biya mako kuɗin da zaka dauka daga aiki ka bayar kuma a baka wannan kuɗi to wannan abin da zaka baka daga aiki ka shine farashi sannan abin da za a baka kuma shine abin da ka saya suka ce alaƙar bani da aka yin wannan mun ban ta mana zai ba mu aljanna kawai kamar kwanan goyon da yake ya halitta wannan wa ma da rasu dina wal jinsi illa bi amrin haka ne amma suna cewa ya sa mu ne zaka bauta ne dan zai ba mu sakamako kamar dan wani ko an ce zai ka kone dukiya in ka gama za ka biya za ka aiki ka zuwa duniya muna yi in muka gama kuma lalle za a bamu zancen rahama zancen a ƙara wa mutum falala a ninka masa duk ba su ɗauki wannan abin da ba mu kawai magana ce take ke ce kayan abu ɗaya a ba Allah ka kun gani to ga shi sai ce ƙaro ga hujjoji wai duk ولهذا وإذا هكذا يجعلها سبحانه ألا يتسنياها ها إلا المؤمن عبادة dan haka ne Allah ya sanya ita ibadar nan fi wabar fi wabar musanye ne shi ne fi wabar ma'ana fi wabar shi ne musanye abin da za ka bayar fasu ko abin da za ka ce ne ba lissu ba su da shi ne mutumin wannan ka tsawon yi wai da shi sai sun kawo su ayoyi wa Allah mutum ya ce wa nuhu an jannatu li turuha ma kuntum ta'mal dan aljanna za ta kira su wa nuhu za ta kira su ku taho ayi muku jani a ce tilkum jannatu wannan kuke aljannan da Ƙulin turuha an gagar da ku ita ku shiga ku da shi ku da mazauna cikin ta har abada dallan bima kuntum ta'malun saboda abinda kuke aikata to su wannan babu din sai suka fassara ta da cewa ai bi muqabili ma ta'malun ni yanzu fassara da ne da kuma jira ce ko ku ji ba a fassara farko da nan bima kuntum ta'malun bi sabbi ma kuntum ta'malun ko wannan sakamako ne aljanna nan saboda sababin abin da suka aiki to su abin su ba sababi suke daukar aiki kun gani fassara ta da sababin su ne amma su a wurin babu jinnan sunan da babu jiwa babu sai ta musanyi yawa ta tsinci kawai ne maka kai ne ba kai mun ba ban ma kun gani wannan to wannan fassara nan suka samu kuskure da sai su je su samu malaman larabawa da su tambaye wannan wurin sahabbai musamman da suka zauna da manzon Allah su sallama fiye da suka fahimci wannan abin da suka fahimta da babu jiwa da wasu babu shafiya domin bari ga mana ma'anar mai kyau ne suka fi su ganin nan saboda na fi son a duk abu mai kyau kyau fadin Allah ku ce cewa a wurare da yawa Qur'ani bima kuntum ta'malun saboda abin da kuke za a rubi ma kanu ya amalu sai abin da alƙur'ani ya ko sakamakon abin da kuke aikata mana ko suka aikata a rayuwar ta duniya to abin da malamai ke faɗa shi wannan ayyukan da muke aikata sababi ne na mu shiga aljanna sababi sababi shi ko sababi kad ya amalu wa kad ya takallafu ko sababi zai iya aiki za a iya rasa aiki sababi ba lalle ne da mutum kaɗai ne ke aiki ba akwai ganin damar Allah in Allah ya dama zai yanka maka ya ƙara maka kuma ya karɓa aiki kuma a shiga aiki kuma sannan idan ka ce za ka fassara babu wannan da ciwon yanzu dan Allah a cikin wane ne zai ke bauta wa Allah ya biya shi ni'imomin da ya masa malamin da kai yake cewa a rikin hankalin waɗannan mutanen dan Allah ka tambaye su waye a cikin su zai iya biyan Allah ni'ima gidan da Allah ya ka duba irin abin da kake gani da gidan ka cikin hankali cewa Allah ba su ya halitta mu ba su tuno cewa halittar ya ba mu kuma tuno ba ya ba ka ido ka gani babban ma da mutum ya ba ka hankali dabba ba ta da shi ya ba ka hankali za ka yi tunani za ka ga abu daidai abu ba daidai ba ya ba ka baki bakin da aka sa harshe za ka tauna abinci da haƙuri za ka ci duniya abinci da harshen da yadda kake so ka haɗe ya ce wuce kuma ya ba amfani da shi wani yana nan ba shi da wannan abun ba zai iya kana ji da kunnen wani yana nan a kwance ba ya ji wannan ne ni masu kuma ni ma yanzu ka ɗaukar da ka tambayi ba kawo abin da ya rasa na gani da baya ne yana so ya karatu ba zai iya yana so ya je ya ya ya je masallaci ya ga abin da zai kalla in mutum na magana da shi ya kalli idansa ya gane gaskiya da ƙarya ko ba haka ba duk wanda ba ba da ikon wannan abu ba sai dai kawai ya saurari sauki Allah ko kuma sai ya karfafe shi duk wanda Allah ya ba shi makanta sai da Allah ya ba shi kuma basira da kuma kwakwalwar da yawa mafi yawan makarai haka Allah ya mishi sai da suna da kwakwalwa da basira da iya gane abubuwan da suka rasa gane su da ido sai su gane su ta hanyar wasu abubuwa da to wannan ne ne gari ba yanzu Allah a zo a maka farashin waɗannan abubuwa la'allan aka ba ku wani misali za su gane ka je arzikin da ake yi wa mutane ayyuka da za a sanya musu wani abu suka rasa da abubuwan da aka yi dai aka fi yawan operation a kansu kamar koda mutum ya rasa koda ko kwaya ɗaya ko biyu a ce an sai za a yi in ba ɗan uwan da za su ba shi kyauta ta bar wuce shi donation bangaren nasu a ba su ai da ake sayowa za a ko nawa zai sayi kuɗi ne mai yawa to wannan alisabu ya ɗan adam yanzu a ce Allah abin da ya maka inda a wurin za a biya nawa za ka idan ka nawa za ka hanci da ya sanya maka iska iska iska da za ta shiga kuma oxygen da kawai za ta shiga mai mai kyau an sa maka wasu gazuka a cikin hancin da za ta tattare maka abubuwan da ke tafowa da kanka ba zai shige ba ga kullum an sa wasu lunguna da malfaɗe-malfaɗe wanda kafin wani abu ya je shi ya tuje ka duk za a rike ka tambaye ni a shi za su maka bayani wani ko ba haka ba to wannan irin ni'imar da Allah ya maka inda sai za ka aka zama iya wata ibada za ka yi har ka ce wannan ibadar ina yi ne a madadin idan da Allah ya bani dan ya ɗauki ladan na riga na bauta masa to ballantana aljanna kuma wannan yanzu muna da zan anan kayan kan zo wasu cikin ne to ba zan anan aljanna aljanna ko da ne abin da ke ni imomi ne daga farko har ƙarshe za ka ma nake ce aiki da muke yan uwa muna yake ne don ya zama mana sababi sababi ne kawai amma ba shi ne abin da zai shigar da mu aljanna shigar mu da aljanna rahama ce ta Allah kamar yadda Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce babu ɗaya daga cikin ba ya ba mana aljanna za mu dukkan babu wani mutum a cikin ku zai shiga aljanna da aiki har aka ce masa ya rasu da mulaki haddasa sai ki haddani ba aiki ne zai sa ka shiga aljanna ba sai ki illa an yi takamma da yi ba a zuwa Allah sai idan Allah ya rike ni da wata rahama da ni to idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shigar da aljanna rahama ce duk irin bautar da yake wa Allah ba kuma bautar da ta fi samu yadda ba kuma ba kuma da salamun mana da ga sabon Allah yau yau da za ka yi kaho da cewa ma abin da kake yi na bautar Allah wai kana yin ne amma da duk abin da za a baka da sabon ina ka samu ka ai ba ka Allah ba ku ne wannan shi ne akida ne mun bai sanna to su kuma da ba su fahimci waɗannan ba su ce wa Qur'ani ne wannan gurguwar fahimtar shi ne suke wanda ta farko na farko sun kore wa Allah ilimi sun kore wa Allah iko a cikin mallaka suka ce dan adam zai aljanna na biyu sai Allah baya siffantuwa da hikima kawai da yana yi ne don fashi da ɗan adam kaga dai kamar Allah ya rewa ɗan adam hikima ne a duk wanda mun nuna ne sannan kuma su zo su ce sakamakon da bawa zai samu na shiga aljanna to yana yi ne keke da keke sakamakon abin da ya aikata wanda shi ba duk ba mu ƙara kalla amma dai an fahimta ne to sai kuma yake cewa da faɗin Allah wasu cikin halittu zaune illa ma kuntum ta'malun ana ba ku sakamakon wani abu illa an yake aikatawa ku ga nan ba yana magana ne akan waɗanda ake azabtar Allah me me yasa kake muku wannan ai aikin da kuka yi sai da kake muku azaba ka ga da mutum mai aiki ba zai masa azaba ku gane abu to haka dan da mutum mai aikin ko mai shi ma ba zai shiga aljanna ba mun gane wannan aiki amma ba wai saboda aljanna ne ne cikakken sakamako a madadin aikin da ka aikata ba a'a rahmar Allah shi yasa da mai yake nuna maka aiki ninkin ba ninkin abin da kai guda har haka nan kuma suna cewa fadin Allah ba ادخلوا الجنة التي كنتم تعملون وتجاء الجنة saboda abin da kuke aikatawa ku so a wurin suna cewa a madadin abin da kuka aikata da faɗin Allah ku inna ma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab Allah yana kawai yana cikawa masu hakuri ladan su ne ba tare da hisabi ba to ko mu aya bai ce a kai ko kuma Allah ya ce ba tare da hisabi ba idan da idan ku ko abun hisabi ake in kai daya a baka daya ke da ke ne ka ga wani kai tun daga nan sun ba to sannan a cikin wasu sai ya zo a cikin hadisi ko shi ba duk wannan hadisin suna cewa yana musu amfani hadisin nan mashhuri ne yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna ma hiya amalukum ukhfiha alaykum ثم أو رواية أخفيكم إياه ثم ثم أوفيكم فإياها من بين الناس أخفيها عليكم أيكم ذنوب الخوي التي تجد جامعة المسجد الكفار ثم أوفيكم إياها فلن الله تكفر هي أوفيكم لتفهموا لا نجد برصة قالوا في سكتي سموك بلا وقد سماها جزاء عندما يأتي مدى ساكمكوني sakamakon hukuma mene ne kayi ne ko an maka ne dan kare ko da wanda duk mai jaraba wanda da maka kamar to haka ce gani wanda ne jaraba wanda ko da wanda za ka wai ayyuka da kuka wannan aljanna da za ka ba mutum to ita ma sakamako ne na aiki wa ajran kuma ya kira da lada lada ne kira da lada kwado goma za ka kawai wasu kamar da kwado goma yan lebo ne a duniya ka gama kuma lada yana da za a biya ka albashi ka koma idan ma yanzu kun kwanu muna bayani na su mun gama wancan ne a wurin su ke faɗa aiki kuma suna sun tsaye ka tuna ce ƙalu ainihin ka tuna wata wannan kuma wani sakamako lada ne لأنه شيء يفوق إلى الآمل من أمل وأن يأتي ثواب saboda wani abu ne da ya fuku yake kwarara ila al'amili zuwa ga mai aiki min amali sakamakon aiki ai yanzu zai shi ne ma'ana wani kwarara ke dawowa wurin mai aiki ƙalu har yanzu zai su wai kullu a ne da su abin da zai zama mana hujja wajen da zama musu hujja suna cewa almuwazana ai akwai abu da ake yi فلولا تألق الثواب بأعماله عوضا عليها إذا بعدن أيك سنا da alaƙa da sakamako a madadin zuwa sakamakon shine musanyen ayyukan da aka aikata ba lam yakun lil muwazana bi ma'ana a zo a kawo maka wani gida ne ana aunawa duk da ba da ma'ana kun yi hankali ko kace da da lada ba shi na ai ai duk wanda ba ta kawo dama da kike yi za ka yi ai dai kawo muku wannan su sai ka yi wannan kai ko ne da suka faɗa ne kamar yadda dama ya da kuma yake wani ma da da kun lura da shi da ba za ku yi amfani da shi dama ai kamar yadda ka yi duk wannan da ya yi wannan hanyar ta bid'a ya kanta shi a kanta kuma ya maganta ne wani shubuha shubuha ana nufin ya ɗauko wanda ya yi ko a ƙur'ani ne ko mai amfani da shi a kan tunaninsa to sakamakon barin wani dalili ne da a ce lokacin da ya ɗauko wani dalilin ya kanta zai hango su wani dalilin ya muku ƙur'ani ba sai ya tattaro abin da Allah ya faɗa gaba ɗaya kalle da lokacin da to da ba zai zaɓi wannan ya bar sauran ba duk inda ka ga wani yayi amfani da wani ko wata aya ko hadisi ka zama masa dalili akan bid'ar to sai ka ga cewa wannan ayar a cikin ta ita ka dai ma za ka samu abin da ya bata masa wannan abin domin qur'ani baya nuni zuwa bid'a kuma sai ka duba a wata ayar a cikin alqur'ani wani abu da zai bata maka wannan yanzu ba ga shirkan da kuka kawo mana a mamma ta shawo da ita ne ta Allah a duk kun ga mutum da wannan ya kore da mutu waɗannan sun kore wannan sun kore wannan waɗannan kuma sun kore ɗaya sai ga shi Allah ya tabbatar da duka cewa dan adam yana da gani dama Allah ma yana da gani dama amma ganin daman Allah baya zartuwa sai da zartuwa sai da ganin daman kaga a cikin dan adam yana da saka gani yana da saka Allah sa ku bai kaga sai ka kullum abin da ake so mutum kafin ya fi da wani ra'ayi ne zama ra'ayi to ya zama zama malami ya bi da abubuwa gaba daya kuma in zai magana a kan Qur'ani da ke wata aya aya dai ne wani ra'ayi da yake ko to ya fara bincikawa ba wata aya da ta soke wannan da ta saba wannan tunanin wanda kuma haka yake in dai har mutum ya ɗauko abun da wani tunani sabo wanda ba a sai ba a mutum to sai ka samu cewa na shi a cikin ayar ko hadisi ko kuma a wata ayar da ban ba wannan ba ko wani hadisin da ban ba wannan ba abin da zai yi ga masa wannan tunani din da zai zama alƙur'ani da sunna su nuni su kuma taimaka su zama dalili akan wani abu ne Allah ka to mu ƙara kana sai sai kawo wani ayyukan gama muwadara ne to mu ji wannan bayani ga bayanin mana cikin sanin da ke kara bayyana mana ma'anar da ba'a akidar ta ko kuma yadda za a yi rashin a kai yake wa hada min qawli fatani mutaqabila kai na ce cikin sanin saboda asalin da sallah malam jibrili da wani ke yake wannan jirgin su da ni yanzu kun san sunan su da wata da wata jabariya suna da farko masu cewa ba a hikima a yi da yan kadariya annobat su kuma masu yawa akwai hikima amma ba su masu ta Allah ba kawai sun san kai da wani zuwa kan kai to yake waɗannan bangarori guda muka kabila kai opposite juna shi ne muka kabila in an ce abu muqabil din wani ana nufin tsayin na sallabe na suna daura da juna sun yi hanyoyi ga juna su ba su ko to waɗannan haka suke sun hanyoyi ga juna faljabriyar من زي قال ايه وانا مكانه من الارض دي السؤال اللي بديه لم تجعل الامال انضافا للجزاء الفتحه السؤال اللي بديه انتباه وتعلاقه تكامل اي دلاله هو فهو تعلاقه هو انت زي ما هو الجنه دي يا جماعه ba saboda ku ga gabanin kuma mun ta kuma mun ce Allah zai ba ku aljanna ne daidai da daidai aiki Allah ka kula shi ne ba da suka kabila a wajen kuwa zai su ɗaya da bari ya faɗi sun hana shi ne jawon sun ce ya zai yi domin jawabin abiyya su ba tafiya su ba su ba suna tafiya ana nufin sun ce zai iya yiwuwa an yi azzibar ba man أقنى أمره إخوانه زي ألا يحدث كل وجه قال إلى الوجه ما تعبى كم من صلى الوجه خلف الجدار ألا يجي يتابع ألا ما وألا إن كده ما تجي إن تشوف أي دولة وقال تقول سوء لوكسين da suke magana idan ya yi daga sauran Qur'ani kawai suna kallon inna Allah ala kulli shay'in qadir da kada suka yi cewa Allah mai iko ne akan komai kun ba su yi abin da ba da kyau da a ce sun buɗe kwakwalwa su ta hango sauran Qur'ani ai da ba za su zo ne ko waɗannan ayoyi ai sun rufa wannan ayoyi da yan kadariya sai amfani da su cewa da za a bi ba sun rubuta amalin shi yasa malamai suka ce dama in kana son ka gane gaskiya a waɗannan bangarorin guda biyu ka ɗauko dalilan waɗannan ka daki waɗannan da su ka ɗauko dalilan waɗannan ka daki waɗannan idan zai da sun ba da sun rufe ƙur'ani yana ne da kuma ka yi kuma suna ta abu yanzu waɗanda suka ce ba alaƙa tsakanin aiki da lada su ne yake bari ko to ga nufin ƙur'ani ya ce da zara an ne ma kun ku zamu wanda ba na shi ne ga nufin to kuka za su samu kuma janna su kuma abin da suke faɗa ya cewa Allah bai iko ne akan komai ko yazidu min fadlihi ala man yasha'u idan mutum ko da ya yi aiki in Allah maɗauki ga dama zai iya ƙara maka za ka kayi kaɗan Allah maɗauki mai iko ne ya ƙara maka da suke da kai aljanna don haka ba maganar sakamakon suke da yadda mutum falala ce ta Allah kuma duk da dama kaga a nan an samu dalilin dukan wani a nan an samu dalilin dukan wani shi kenan sai ku koma kan Allah ka kun gane to ina so ki cewa yan wajen wajen an yi asibar Allah man afna umruhu bi ta'ati wajen halatta Allah zai je a lokacin da wanda ya ka kare da mutum afna ya kare umruhu rayuwarsa bi ta'ati a da'a to Allah zai je وينعمك كما معناه وجوزت أن ينعمك إن أنا في قوة ألا زي هي نعم كذا من أبنى أمره في مخالفة الله والذي قال لا يوم أتعب الله هذه هذه بما يمن يسمى كما تكوي من أجل أن أنجل من الله إلى أجل هدى أولي يجب يا ألست ألا يجب كيف wannan abin da aka ce muku kawai duk babu kawai kai ne ka ga ido ga aljanna dan Allah Allah hikima su je wannan abin shine ta gore musulmi ya ta ibada ya kallace ya azumin nan ya yi wane ne kila ba a kai sai a garin kare addinin Allah kafin kuma ya tuna ba Allah wani ma ya zaci Allah ya yi abin da ya ga dama ya tuna ya zaci ya ce abin da ya ga dama kuma kan da kiyama shi wanda ya bi Allah sai Allah ya kuma gauka shi kuma wannan sai a zaci ya ce Allah akwai adalci a wannan aiki to kun ga shi ne wanda zai ga maka san san wannan abin da ba haka ba ba maganar ma ce a mashi a bari sai ce ko ila kuma wani sanin shi ne tawabu bin yi ba shi sai ne kawai هو يتكلم ولا بالدين هو يقول لك الدين بدون قرآن يا كتير باب وكيا أيها الذين آمنوا يفعلوا ذلك أمثال باب وكيا يا أيها الذين آمنوا لا تفعلوا ذلك أمثال ومن أنت كان كافر ولا يعني كافر أنت الذي يبتدي بذلك أنت ولا يدافع يا يدافع كما أنت الذي يدافع me amfani a cikin da'a me amfani wannan kuma a cikin kare kare a cikin amfani duka wannan malamai sun kai babu aƙida da take ruga a cikin mutum cikin wannan ta fi sharri fiye da samun da zina ga ta kuma abin mamaki a yanzu da kuma yawa cikin kusa aƙida nan da ake ariya ta kan ababu saboda matsalar da yake ce ko ce hutun abin shi ne mafi yawan al'ummar misali al'ummar musulmi ba su ma karanta waɗannan matsalolin ba ba su san malaman ashariyan kan ba duka kowa zai yi maka bayanin wannan abin ya biya maka ma'ana malamai yau za ka je zama da kana da umul baratu su kuma su kariya fahimta kuma ku ga dana a makarantu sun ana ta karantarwa amma da wahala ka samu wanda ya gane to abin da ke cikin umul baratu su duk wanda ake da ita da ita ta sa su waye da su karbe ta wanda su gane wannan abin su ne jirgi a ciki suka shiga wannan abin ake komai Allah ne da abin ma da kai ne ai ta sanin mata wannan ya tafi mata wannan tafi wannan ai gaba ɗaya da wannan abu kuma ana nan ana yin to wannan asalin wannan ajiyu ga inda suka samu Allah ya kare to mu je wal kullu wal tawakkul ila mahd al masjid wa tilka ruhu to suna koma ne zuwa ga Allah mashi'ar Allah kawai abin da ya dama shi ke saboda shi kuma ma ana kullu bin gari ne ko bai da ma ne to kun ji kun fahimci wannan ra'ayin yan uwa sai dai wani kadariya su ba yan kadariya su ne da biyun da muka yi su kuma auka bakale sun wajabta maka sun wajabta maka subhanahu ri'ayatan masali cewa dole ne kula da maslahar bayi duk abin da zai yi ba zai yi abin da zai baka maslahar bayi ba وجعلت ذلك كله بمحض الآمال كما تكفل يولد حول مقابل وتساقبه بكون أيها معنى تحضر لديه مصلحة له تدلعي تأتي مصلحة يا أهل الجنة وصارها تبوتر من هذه كون جنة الله وسلم كما شما لا تنسي يا أبو الله أبعيك خبيرا أجل رأيكم تبرد وأن وصول الثواب إلى الأرض ويكون برد وسنة لله wai an ce bawa ya sami lada biduni amaliki ba tare da aikinsa ba wai fihi tanqisu akwai kaskanci a nan wai akwai kaskanci kan bawa ni wai akan bawa bari ku rashin hankali sun na faɗa za ku ce ne zuwa rashin hankali ku karanta mu wasu ka ce bishimali min na sadaqati alayhi ila kamar wai domin wannan abun a ce an ba shi lada ba tare da aiki ba to kamar an an kaskanta shi saboda kamar an masa sadaka an masa goro an masa sadaka kun gane wannan kuwa ni ko ai ba su da yanzu ai dan adam ne da dan adam ake yi wannan ko yanzu wani idan mutum ya zo gun dan uwan da babban mutum ya fito da wani abu daga aljihun sai ce malam ga sadaka ai babban mutum zai yi alƙarƙa to su wannan haka suke hanyar ya kamata ya zama wani aiki ne wannan ne wa wannan shi ne ba shi sakamako ba kawai ba mutum sadaka me yasa kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam me yasa ba shi sadaka haka an yi zai zama saboda shi ta halittu cewa inda ma iya autakun nan ka zanta mutane guntun abin da mutane suka rage ne ko ba mu kuma na kima ta Allah Allah ne manzon sa baya ba dan wani wani abu da ba su saboda haramci ko ainihin abin da zai cikin haram ba saboda Allah mutum zai zai wa manzon da shi inda an ba shi damar da shi zakka to da sai mutane musulmi su suka gani suna suka zakka ne kawai don su ce shi kuma duk mutumin da yake jagoranci da addini idan har yana son mutuncin sa to ya kuce kuce a mutane ko ba ta wani in har za ka ba shi yana jin cewa ai mu muke ɗaukar nauyin komai na san sauran to sai ka ga yana jin akwai karfi to su waɗannan mutane irin wannan hanyar suke wa Allah subhanahu wa ta'ala ne rahama ne komai ne duk wanda da wanda ne kuma dan Allah duk wani zamanin da muke samu ina da muke biya ranar nan da duk take zuwa ta taba abun abun nan mai yanzu kuma duk wannan da ake je in aka da za a dade ai ruwa ba rana da za ta shigo da kayan abincin da zai samu da zai fito ba rana cewa za ka abu a samu hutu din nan bayan an yi ruwa ita ma za ka saboda amfanin gonan ya kyau da duk waɗannan abubuwan wai a gurin su Allah sun je ne mana ne saboda muna bauta kuma yana yi mana ne gwargwadon wannan bautar wannan sun zirka hudu su ne da kyar ta kai na? to a cika da masu kuma nan ta kai ko? da mana an gani ma ku shi an an shirya da sunan yawwa zai ce waje a yi da fafu da hutu da mana sai suka sanya falalar da yake wa bayan sai Allah subhanahu wa ta'ala falala sai ta fafu da hutu falala in aka ce falala me ma'ana falala ne abinda aka baka ba wai saboda ka tantance ko in aka baka abun da sakamakon aikin ka nema to kuma sai a ƙara ma wani sunan ka bazan falala shi ne ake kira da kuntu na abin da ya rage sai a kai ko ba shi da ko na bulu shi ne kare duk ake kira wasu rufin amfani kare abin da ake ba wa bayan da ne ko wani abubuwa a kanin ku zai ke cewa فجعلوا تستثنى تفضله فلا نبدا الا يكفي وبارك تستثنى وعلى اهله وبارك بمنزله صدقه العبد على العبد تفكر ايه كان كمر صدقه تباوى زي مباوى ما لا تعمل من يدوم صدقه هي اقول دين الخير جوال اكل صدقه كما هو ان صلى الله عليه وسلم الليل الاولى هو خير من الليل to wa anna iqa'a ma yuqihi ujratan ala amalihi wai su a gurin su iqa'a Allah ya ba da ma yuqihi abin da yake zai bawa ujratan dai ya zama lada ala amalihi akan aikin bawa a haƙƙo iya al'adu bawa ya san a kawai sai dai su suka samu ne kuma sukan bada wani abu ko wai a haƙƙo iya al'adu min an yuqihi fadlan minhu wai bawan ya kusan kai masa haka da a bashi farilla daga Allah madaukaki ila amalin ba tare da shi ai sai kuna da walam yaj'alu lil a'mali ta'siran fi jazaa'i ba su sanya wato ayyuka cewa suna da tasiri ba a cikin sakamako albarka da kwata-kwata kun ga wannan ba su sanya wannan ma'ana ba su ɗauki wannan yana da tasiri ba ma'ana nan yana nufin sakamako a ƙara maka akan abin da ka aika ba irin yadda su waɗanda ɗan jabriya ba su sun ce ba wata alaƙa ma tsakanin aiki da lada kawai ana ba ka duk abin da za a ba ka ne kawai saboda Allah ya dama mun gaba da wannan kokina Allah ka gana sai ko sai ce wa qali fatani wannan kungiyoyi ne guda ne mun hari fatani an siratul mustaqim karkatattu ne sun fadi daga siratul mustaqim to menene siratul mustaqim sai ce wa huwa shine to ga kinan shi zai mana bayani sai mutane ko in sha Allah sun yi zama darasin mu na gaba za mu ji menene asiratul mustaqim kuma me yake amsa da wannan ra'ayoyin da suka kawo na wadannan da na wadannan in sha Allah darasin mu na gaba zai zama wankewa ne na jin wannan cikin kafin da muka an dai fanta insha Allah kan Allah kara maka hikma Allah kara mana ilimi mai amfani Allah kara tabbatar da mu akan daidai daidai qur'ani daidai da yake sunna daidai da yake fahimtar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran malaman musulmi Allah kan kana za mu kuma lafiya da mutuwa da kwanciyar hankali da fatan Allah kuma ya tuki da gurin Allah da Allah ya tuki su akan maganin matsalolin Allah za ka kawo martaba ta yi da gurin su an gida Allah ku yi sa aljanna kuma ko maka Allah kuma ta'ala ya shauka abin da bai sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك